بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لكن إخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta lahadi 21 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1444 daidai da 18 ga watan tara shekarar 2022 miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul Qur'an da ke nan ganyen oda saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin al'ilaju bin ruqa min alkitabi was sunna wannan shine darasinmu na takwas a cikin jeren wannan daura da muke gabatarwa a cikin wannan littafi muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muke sauraro ya sanya shi ya zamto mai amfani gare mu duniya da lahira na'am malin yace ilajul amrad nafsiyya yaya mutum zai warkar da cutar da ke cikin ransa ok na'am ilaj a thalitha na uku علاج التباس الجني بالإنسي علاج التباس الجني بالإنسي yadda za a magance shigan aljani jikin mutum an gane wannan yadda za a magance matsalar shigan aljani jikin mutum idan shaidanin aljani ya shiga jikin mutum ya yi wa ɗan ƙara idan aljani ya shiga jikin mutum akwai abubuwan da ake da bukata mutum ya zamto yana yi ko yana ainihin wato aiwatarwa wanda wannan zai taimake shi wajen samun waraka daga wannan matsala so ko da ba kai ba ko da waninka ne ya zamto yana fama da wannan matsala din to akwai yadda za a yi wajen magance ta in ƙara ka jama'a mun gane wannan ko malin yace ilajil masru'i alladhi yadkhulu bihi aljinni na'am ilajil masru'i yin magani ga wanda aljini ya buge shi alladhi yadkhulu bihi aljinni wanda aljini ya shiga jikinsa wa yaltabisu bih kuma ya zamto ya cakudu da jikinsa ma'ana ya shiga jikin shi ne ya zauna zama na dindindin an gane wannan shi kansa shafan aljanu malamai suna kasa shi kusan kashi biyu zuwa kashi uku an gane na farko akwai almasu da'im shafa ta ko da yaushe ma'ana shi shidanin kawai zai zo jikin mare lafiya ne ya tare gaba ɗaya ya ɗebo kayansa da ‘ya'yansa da iyalansa da komai ya zo ya zo na a jikin mara lafiya saboda haka ko da yaushe shi wannan shaidanin yana tare da shi mara lafiya ina fata an gane wannan akwai almasul juz'i almasu aljuz'i shine shaidanin zai shafi mutum amma na wani ɗan ɓangaren lokaci ne an gane yawwa ma'ana wani ɓangaren jikin shi kawai zai shafa ba duka jikin ba ko da ciwon ya tashi ko wata matsala za a kafa ce kawai take riƙewa wani wani kuma hannu ne kawai ke ciwo an gane wani kuma kawai mai baya ne ke ciwo wani wuyansa ne zaka ga yana yawan yin ciwo idan shaitanin nashi ya ainihin wato shiga jikinsa an gane wannan to a wannan shafan shi aljanin baya zama a jikin dindindin an gane shine almasul juz'i zai zo wani lokaci wani lokaci kuma ya fita ya bar mara lafiya tsawon lokaci ma ya je ya ci gaba da harkokinsa an gane wannan sai kuma almasul kulli almasul kulli shi kuma shaidanin zai shiga jikin mutum zai shafi ko ina da ina a jikinsa isa mai ciwon kai isa mai ciwon kafa isa mai ciwon baya isa mishi hawan jini isa mai ciwon suga isa mishi ciwon abin nan ciwon koda an gani a ji a gwada a ce ƙwalwashi ta ta samu matsala a yi waye ko ina yana shafa a jikin ɗan adam an gane wannan in ya ga dama ya kama kaza ji ba kama kaza in an je asibiti a ce to kuma an je an gwada ba ga komai ba an ce lafiyar sarau an gane wannan to akwai nau'in sihirin da jinni ke ainihin wato a kullawa a jikin ɗan adam babu wata na'ura da ta isa a sa a jikin ɗan adam ta gano abin da ke damunsa in ma ta gano to ƙarya za ta gano zai rikitar da na'urar gaba ɗayanta ba za ta iya gane ridin ɗin abin da ya kamata ta gano ba shi yasa wannan ciwon jama'a sai observations sai an samu wani malami masani ƙwararre akan wannan ɓangaren jama'a sannan sai ka ga me sai ka komai ya koma normal haka ya kamata jama'a ina fata mun gane wannan Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato datar da mu to shi ma irin wannan shafar shaidanin baya zama a jikin mutum na zama na dindindin amma dai yana yawan zuwa kuma yana yawan ainihin wato aiwatarwa da wasu ayyuka na cutarwa matuƙa a jikin mare lafiya mun gane wannan ko jama'a to sai ma ya ce yadda za ka magance matsalar shiga jikin mutum ko shaidanin aljini ya buge mutum to sannan kuma jama'a abu na biyu wanda bai kamata mu wuce ba ba tare na ambata ba ko kuma barin bari sai mun zo na gaba alqismu awwal na farko qabla al-isaba kafin matsalan wannan jinnin ya same ka ya za ka yi wajen kare kanka kada a samu wannan matsalar tare da kai ka kare kanka ka kare iyalanka ka kare yan uwanka ka kare mahaifiyarka ka kare abokananka daga aukuwan irin wannan ainihin wato rashin lafiya malam yace qabla al-isaba kafin shafa min al-wiqayati al-muhafazatu ala jami'i al-fara'id wal wajibat yana daga cikin abin da zai baka kariya daga wannan shine me kiyayewa akan dukkanin farillai wal wajibat da abubuwan da Allah ta'ala ya wajabta maka ka dinga aikatawa wal ibti'adu an jami'il muharramat da kuma nisantan dukkanin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta maka aikatawa mun ji nawa yawwa wat tawbatu min jami'i sayyi'at da kuma yawan tuba akan dukkanin laifuka da ka aikata والتحصن بالأذكار da kuma ƙoƙarin sanya wa kanka wata ganuwa ta yawan azkar yawan addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar waɗanda ke ba da tsaro da kariya irin su bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim an gane wannan ko irin su me irin su ya hayyu يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين an gane wannan da sauran addu'o'in suka tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wadda'awat da kuma yawan yin addu'o'i nan addu'o'i mutlaqa an sake su da yawa imma dai ka zaɓi cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar an gane wannan ai in ma dai ka zaɓi cikin wanda kai kake ganin kana iyawa tunda wata buƙatar kai baka san ta ba ballantana ka iya gano ta a larabci in ma an karanta addu'a sai dai kaga to wannan sai dai Allah ya sai dai Allah ya ba mu ladan sauraro ina fata an gane ko babu eh aje Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal ghayyi wash shiqaqi an gane wal baghi wa kaza ga cika me kuma wal ghilli wal hasadi wal hiqdi ga cika to mu sai dai Allah ya ba mu ladan sauraro kawai zaka ji baka gani to a irin wannan zaka iya zaben addu'o'in da kake ganin kai zaka yi wa kanka mana kawari ya Allah kai ne rayayye kai ne tsayayye akan bayi Allah ya kai ne mai yawan azurta bayinka da abin da ka so Allah kai ne mai kare bayinka da kariya ya Allah ka kare ni ya Allah ka bani arziki ya Allah ka yi min kaza ka roki Allah ya kyawawan sunayensa da sifofinsa mafiya kamala da gwargwadon irin yaran da kake ji an gane wannan wata'awuzatil mashru'a da kuma addu'o'in neman tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ainihin wato yi an gane kamar me a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahduruni an gane duk waɗannan addu'o'i ne masu matukar amfani القسم الثاني سيكشي نبيو العلاج بعد دخول الجن يا يا زاء ما قنشي ون مطلر باين الجن يا رقا يشغى تشمتو باين يا رقا يشغى يزكى في يشغني توزي يا رقا يشغى أنسى مطلر an bincika mutum an gano cewa fa akwai waɗannan damuwan tare da shi mun gane wannan ko kai ko matarka ko ‘ya'yanka ko ƙaninka ko mahaifiyarka ko mahaifinka ko wani majibincin lamarinka an tabbatar yanzu akwai wannan matsalar tare da shi yanzu ya za a yi wajen magance ta wa yakunu bi qira'ati al-muslim alladhi wafaqa qalbuhu lisanahu musulmin da musulmi zai karanta waɗannan addu'o'i wani musulmi amma musulmin da ya zama zuciyar shi ta dace da abin da harshensa yake fitowa da shi kun gane magana in mun koma baya ai malam ya faɗa mana da gaskin sharaɗin ka yi addu'a ma ta karɓu ya zamto zuciyarka ta yadda ta nutsu kuma tana da tabbacin cewa lallai idan an karanta wannan abin kuma za a sami za a samu waraka jama'a mun gane wannan kaga wannan yana da matuƙar muhimmanci musan wannan to shine malam yace musulmi zai yi addu'a ne da me da waɗannan amma musulmin ya zamto cewa zuciyar shi ta dace da abin da ke kan harshen sa kana karanta addu'o'in amma zuciyarka tana cike da natsuwa da imani da tawakkali zuwa ga Allah da kuma sanya tabbacin cewa lallai Allah ta'ala shine mai bayar da lafiya kuma zai bayar da izinin sa jama'a mun gane mun gane wannan na'am to malin sai ci gaba da cewa wa ruqyatuhu wa ruqyatuhu lil masru'i da kuma yi wa wanda ya samu wannan matsala ta shafan aljanu ruqya da yi masa addu'a ma'ana kai kai masa addu'a bayan me bayan ya faru da shi in kuma kai ne to sai kai wa kanka ruqya eh kai ma za ka yi wa kanka toce hanya ka karanta addu'o'in kana shafawa a jikinka a inda yake maka ciwo ko kuma ka nemi ruwa kamar yadda muka yi bayani a baya ka nemi ne ka nemi ruwa idan ka sami ruwa sai ka yi sai ka karanta a ciki ka tofa sai ka sha wanda kuma za ka yi wanka ka samu ka yi wanka da shi ina fata mun gane wannan to wannan haka mutum ya kamata yi to shine malam yace wa a'zamu ilaji mafi girman magani da addu'o'i da za a yi wa mutum ar-ruqyatu bi fatihatil kitab shine karanta wa mutum suratu al-fatiha wa ayatul kursi da ayatul kursi wal ayatayn al-akhiratayn min surati al-baqarah da kuma me zayyad da kuma mene ayoyi biyun ƙarshe na wata sura suratul baqara wa qul huwallahu ahad da karanta qul huwallahu ahad wa qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas karanta waɗannan baki daya ma'an nafathi 'ala al-masru'i tare da yin tofi akan wanda yake fama da wannan matsalar ta shafan shedani ma'ana kana karantawa kana tofa masa sannan jama'a zan gaya mana wani abu guda ɗaya tsakani ga Allah mu daina jin tsoron shaidanu mu daina wannan kuskure ne yana daga cikin abin da suke yin nasara a kan ta a suke ganin mu ba ma ganin su kuke ganin mu ba ma ganin ku dama ɗabi'a ce ɗan adam yana jin tsoron aljanu amma kuma bai kamata yana jin tsoron su ba dan jama'a suna jin tsoron mutum fiye da yadda mutum ke jin tsoron su ya kamata mu san wannan ilimin ballantana kai da Allah ya baka ganuwa ta tauhidi ganuwa ta imani mai karfi ganuwa ta addu'o'i daga wajen Allah subhanahu wata'ala daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fi karfin shaidani sai dai in ka ga dama ka ki mai da hankali ka yi sakaci to nan kuma in baka yi addu'a ba za ka iya shan mamaki jama'a mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dashi dan za ka ga da yawan lokaci irin matsalar ta faru me zai faru ya kamata a tsaya a addressing din ta yadda ya kamata amma sai ga mutum ya jin tsoro addu'a ma da zai ba ta zan zo in ba da zai dawo jikina wai kana jin tsoro kada ya dawo jikinka kawai dai ya zama na farko kana da tsarkin zuciya na biyu kana nisantar dukkanin abubuwa na haram shin haramun din yawan saban Allah da sauransu to da izinin Allah idan ka karanta wa mari lafiya zai samu lafiya kana ganin kanka a matsayin karabiti ka fi karfin karabiti jama'a duk mutumin da ke dauke da ilimi ya fi karfin a ce shi karabiti kuma ko a wurin Allah ya fi wanda ba shi ba jama'a mun gane wannan so ya kaba jin tsoro in ma in matarka ce idan ɗanka ne idan abokinka ne idan waninka ne za ka iya samun shi kuma da izinin Allah za a bar shi an gane wannan ba mu ce ka riƙe abin a matsayin sana'a ba kila ba hanyar ka bace kila baka je ka koya ba amma dan wannan workshop da muke yi muke dan koya kullum to ya kamata mu dan sami yadda za a yi kuma ka'ida in za a yi ana so ne a kama goshin shi mare lafiya waɗannan jijiyoyin da ke jikin nan gefen da ba kawai dafa goshin ake yi ba akan dafa din amma dafa waɗannan jijiyoyin manya da suke kawo jini daga zuciya yana da matuƙar amfani saboda galibi waɗannan jijiyoyin ne jinin yake bi ta su ne yake samu yake hargitsa mutum kaga mutum ya an buge shi ya faɗi ko kaga yana yana ainihin wato a ɓari ko kaga ya faɗi kamar farfaɗiya an gane wannan ko ya je ya doɗe wannan wannan asalin cardiovascular ɗin nan na jikin zuciya wannan wannan jijiyan mai ƙarfin na jikin zuciya sai je blocking ɗinta an gane in yi blocking ta kuma sai mi sai komai ya tsaya an gane wannan daga komai ya tsaya kuma an samu mene an samu matsala an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya samu dace ya kare ni okay akwai yanki ili sai ne to kai jama'a mun gane wannan ko tayyib to don haka ma'an nafafi anil masru'i to bayan ka kama goshin nan an gane sai ka dinga tofa mishi addu'a goshinsa to lokacin da kake tofa mishi addu'ar za ka lura in dai kana tofa yana haka kana tofa yana haka to jinin yana nan tare da shi a jikinsa an gane kuma wannan tofin da kake yi yana azabtar da wannan shaidanin ko ka sani ko baka sani ba ba buƙatar ma kai sai ka sani ko sai ka gan shi dan ba zai yi dan adam haka kawai a wannan halitta ta mai ga aljani ba sai dai idan aljani ne ya wanke masa idan sa yana nuna masa kansa akan wata sura ta daban wannan kuma wani abu ne daban ina fata mun gane wannan jama'a to haka mutum zai yi idan ka rike goshin kana masa addu'an kana tofawa kana addu'an kana tofawa in abin ya tsananta sai ka zo daidai jikin kunnensa na dama sai ka kare bakinka a wurin ka yi karatun da ka karanta mai fatiha da ƙarfi to wani idan an sami irin nan za ga ya fara bankarewa an gane wannan za ga ya fara bankarewa yana babban karewa ko yana fufusga ko yana sa hannu yana son ya yage hannunka daga goshe mun gane yana son ya je wani wuri ya je buye kenan tunda ka riga ka damƙe shi a daidai to nan kuma sai kai dabarar da za ka yi kakka kakka bari wannan hannun nashi ya cire hannunka daga goshinsa an gane wannan duk jigan da zai yi sai a riƙe shi a ci gaba da yi masa karatu ce mishi fita kai maƙiyin Allah fita maƙiyin Allah a buga mai tsawa an gane wannan ai in ya ƙi ka rankwashe shi ita rankwashin kan kana rankwashin kan kana rankwashin ba mari lafiyan kake bugo shi ɗani ne zai jita in mai taurin kai da yawa ne ka rankwashe shi ta ƙiya a ƙiya ake mishi rankwashe shi mai taurin kan bala'i kana ta so ƙiyan da rankwashi ƙos ƙos to da izinin Allah za ga yayi waje ina fata mun gane wannan ina mana wannan bayani ne saboda ya zamto akalla dai ya zama kakka zama leman ka zamto ka koya kada abin ya zama sabo a gare ka saboda ni dama abin da yake da muhimmanci a dauran shine ya zama mun koya yadda ake yi saboda mu samu sauki a gidajenmu ya zama muna da wani first aid domin idan irin wannan abin ya tashi a cikin dare ya zaka yi wanda sai ya rude sai ma ya kasa matar tashi ko aljini ya tashi ta maka barazana min yaka da ladan ladani malam isma'il shedanin yau sai a jikin mata shi sai ta mai barazana sai na yi kaza sai fargin da ya mai sharuɗa to indai ana son zaman lafiya sai an yi kaza a gidan nan sai an daina yin kaza sai an daina yin kaza haka zai cika maka baki saboda ya rena ka a a danke shi kawai in ma kana ganin taɓa shi zai zama da matsala ka nemi ruwa ka karanta waɗannan azkar ɗin kai bismillah ka gunsa a bakinka ka fesa mishi a fuskar shi an gane wannan eh in ma ka kwara a jikin ma daɗaya ne zai ji wannan zafin zai yadda kaman ka ɗebo ruwan zafi ne ka kwara mutum a jiki haka zai salibe mai jiki jama'a ina fata mun gane wannan to haka nan ake yi a hankali a hankali ana yi ana yi da izinin Allah za ga Allah ta'ala ya baiwa shi mare lafiyar lafiya da izinin Allah jama'a mun gane wannan ya da muhimmanci mu kiyaye wannan jama'a sai malam yace wa takriru dhalika thalatha marratin aw akthara kai kuma kada ka ce to ai na karanta so ɗaya bai yi ba an an ka maimaita wannan sau uku ko sama da haka kenan hatta harkar ruqya jama'a ba a zuwa da mari lafiya ka ce kai da an yi ruqya sau ɗaya aljanna ya tafi ƙarya ne ko ya ce maka ba zan dawo ba wallahi ba ya dinga rantsuwa makarici ne kana zuwa ka tambayi mara lafiyan ka mai wasu ɗan tambayoyi za ka ji alamin ya dawo to kai ma sai ka mishi wa in udtum udna ko in kun dawo da shigantaka to mu mun dawo da yi muku addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane wani ma sai an dauki tsawon sati wani ma sai an dauki wata ana mai ruƙuya kullum kullum wani ma sai an yi safi an yi yamma ya danganta da yanayin taurin kan shaidanin ya danganta da yanayin karfin wannan cutar a jikin dan adam jama'a mun fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace Allah ya sa dai muna kiyayewa shi yasa ce ku dinga zuwa da bayro kuna rubuta wani ilimin ana mantawa amma yanda ka koma ka je ka duba littafin ka kaga an faɗa tunda baya cikin littafin a rubuce wani ma ina ba ku shi based on experiences ne ba wai malamai sun rubuta shi bane a littafi tunda idan kana harkan ko da yaushe zaka ga abubuwa mabambanta na ban mamaki zaka dinga ganin su Allah ta'ala ya samu dashi wa ghairi dhalika min al-ayat al-qur'aniyya kai da ma wasu ayoyin da ba waɗanda mana al-qur'ani saboda me li'anna al-qur'ana kulluhu fihi shifaa'un lima fi sudur saboda shi al-qur'ani gaba ɗayansa akwai waraka na cututtukan da ke cikin zukata a cikinsa wa shifa'un akwai waraka wa hudan akwai shiriya wa rahmatun akwai mi jin kai lil mu'minina gabanin sa mu'minai a wurare da yawa Allah ta'ala ya bayyana wannan an gane bayan an karanta waɗancan ayoyi wa adi'iyatur ruqyati da kuma addu'o'in yin ruqya kama fi an-naw'i thani min ilaji sihr da karin kamar da ke nau'i na biyu na yin wato ilajin sihir faƙarati ba wa ja wanda ke lamban ba da kome ne ja kenan a yadda yake na ba da wannan ja ɗin ayoyin da muka karanta tun daga kan ayatul kursi har zuwa kamil jinnati wan nas tun daga fadin as'alullahu al-azim rabbul arshil azim an yashfiyaka har zuwa kan bismillahi arqika wallahu yashfika na ƙarshe mun gano wannan ko jama'a malin yace wala budda fi hadha al-ilaj min amrayn to babu makawa a yayin da za a yi wannan magani sai an sami abubuwa guda biyu abubuwa na biyu al'awwalu na farko min jihatil masru'i ta ɓangaren shi mari lafiyan da jinni ya shiga jikinsa shi ne al-masru'u din kana karanta littafin tibu kan yanci al-masru'u ana nufin wa wanda aljini ya shiga jikinsa wanda aljini yake buge shi bi quwwati nafsihi na farko sai an sami ƙarfin hali na ransa ya sami ƙarfin hali cewa lallai ilalla Allah ta'ala zai bashi lafiya daga wannan matsalar an gane ma'ana kada ya samu du'afin nafsi irin wanda zaka zo kane masa magani ce to wallahi dai an yi an yi an yi an je agaji an je kaza an je waye an je bauchi an je kaza za a yi ta yi to wallahi ka ce to za a yi maka maganin Allah za ka wake to to to je to a dai mu gani to daga nan an samu matsala kan maka kama eh wannan kawai ka bashi magunguna ya ce je gida ya sha ya tarbiyyar imani in imanin sa yayi kwari sai ka zo kai masa a lokacin za a samu waraka in Allah ya yarda amma duk da haka wani kuma kila kuma shaidanin ne yake sa masa wannan wasu wasan a ransa ana samun irin wannan da kadin kishi ka fara sai ga shidan ya bayyana saboda baya son ai karatun sai ya kawo irin wannan wasin da zai sa kai mai yin karatun ka fasa jama'a mun gane wannan kuwa yawwa to shine malam yace wa sidiqi tawajjuhihi ila Allah da kuma gaskiyar fuskantarsa ga Allah ma'ana ba zai ɗebe tsammani ba ya fuskantar da al'amarinsa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala wata'awudhi as-sahihi da kuma addu'an neman tsari ingantacce alladhi qad tawada alayhi al-qalb wal lisan wanda zuciya da harshe gaba daya sun yi tarayya akai ana karantawa da nufin cewa lalle Allah zai karba kuma zai bada kuma ana da tabbaci na sanin ma'anar da kuma kokarin ingancin su ta fuskar ainihin wato suna da tasiri wajen Allah ta'ala ya ba da lafiya a sanadiyyar karanta su an gane wannan ko amma da zaran an samu wata shakka ta darsa su to matsala ta faru wal amru thani al'amari na biyu min jihati mu'aliji ta fuskar shi wanda zai wa wancan mai shafan aljinin magani kai likitan da zaka duba mara lafiya an gane kai ma ta bangaren ka sai an samu abubuwa kamar haka na farko an yakuna kadhalika kai ma ka zamto kamar shi mara lafiya an gani ya zama kana da alquwwatun nafs karfin zuciya karfin taurin rai da jajircewa sannan kana da gaskata fuskantar da al'amarinka zuwa ga Allah da kuma yin addu'o'i ingantattu da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama kuma harshe da zuciya sun dace mun gane wannan shi ma'anar kazalika fa inna silaha bi daribihi domin shi makami makami da zaka yi bugu da shi to wanda zai yi zai kai hari da makamin shine ke da hatsari ba makamin ba ba ku gane ba ku an gane domin shi makami yana da alaƙa da wanda zai amfani da shi yanzu idan ka ɗauko bindiga ka aje ta anan ka tafkawa ta waje za ka harba kanta za ka iya kashe mutum in ka ɗauki takobi yanzu ka aje shi anan shi kaɗai zai iya tashi ya yaƙi kowa ya kashe eh yawwa ma'ana wanda zai sarrafa makamin akwai buƙatar ya zanto shi ma ƙwararre ne ya san makamin ya san yadda zai sarrafa shi ya san yadda in ya sarrafa shi kuma za a samu me za a samu biyan bukata shine ma'anan fa inna silaha bi daribihi kuma ya gaya mana a farko ai cewa yayin da mutum ya je kai hari misali takobi ne sai takobin ku ya fi ya fi nauyin hannunka in ka ɗaga shi zai ka lagwayi lagwayi lagwayi a kaga wannan da an kawo maka duka da ɓar da kai za'a yi sai ya zo ya ɓar da kai ya ɗauki naka makamin shi ma ya ƙara da nashi su zama nawa biyu kaga daga nan shi kenan kai kuma sai dai ka ta ihu wayo wayo wayo allanka wayo allanka wai zama allan ya zama naka kai kaɗai kun gane wannan jama'a to akwai buƙatar wannan ƙwarai da gaske wa in udhina fi udhni al-masru'i fa hasanun idan za a yi kiran sallah a kunnin mari lafiya to wannan abu ne mai kyau saboda ya tabbata koran kiran sallah yana koran shi ɗayu daga jikin mari lafiya an gane in zo samu ne kuma a ƙwara volu ƙwarai kuwa ba ya daga Allahu akbar Allahu akbar kamar lafiya ai in ka kara kunnin in ka kara bakin ka kunnin kiran sallah za ka yi sosai ɗoyar Allahu akbar Allahu akbar ka kira sallah sosai an gane to da wannan shaɗanin zai ji zai fushi maza da kama gabansa da izinin Allah maɗaukacin sarki li'anna shaytana yafirru min zalika saboda shaɗanin aljani yana gujewa kiran sallah jama'a mun gane wannan ko Allah maɗaukakin sarki ya samu dashi malamai da yawa sun yi bayani akan wannan kuma abu ne wanda yake tabbatacce fatan mu dai Allah ta'ala ya dace da mu arabi'a na hudu ilajul amrad nafsiyya ya zaka magance cutar da ke damun ka a cikin ranka eh cutar rai kun san zuciya daban rai kuma daban ko ko kuwa kun yi shiru kuna kallo nan yawwa ita zuciya mai ce shi gaba ce daga cikin gabobin jikin nan adam ita ce ke sarrafa dukkanin abin da ke gudana a mai a jikinsa hatta kwakwalwa ita ma ɗaya ce daga cikin sojojin wa sojojin zuciya dan in zuciya bata bada umarni ba kwakwalwa bata iya yin komai ina fata an gane to Allah ta'ala ya sa mu dashi a shi kuma rai menene shi mai ruhi shi mai numfashin abinda ake nufi da ruhi ko ko annafs shi wani sinadari ne sinadari ne wanda Allah ta'ala ya halitta wanda shi ke gudanar da rayuwar ɗan adam gaba daya shi yasa a ranar alkiyama Allah ya ce wa ja'at kullu nafsin ba ce wa ja'at kullu rajulin ba ba ce wa ja'at kullu rajulin ba a'a kullu nafsin aka ce kowace rai shi yasa idan nan adam ya mutu ga gangan jiki ne yana nan amma kuma ran ran an zari ta ne ba wai ta mutu bane jikin ne naka yake mutuwa amma ita ran dan adam bai mutuwa ba ku gane ba kun fahimta yanzu gane bambanci to shi wannan sinadarin da Allah ya zuba a jikin jikinka idan yana kamuwa da rashin lafiya ya za a yi ka magance matsalarsa kuma ran guda ɗaya ne amma yana da wasu sifofi guda uku da suke gudanar da shi wanda Allah ya ambata a cikin Alƙur'ani na'am me da me da me akwai annafsul lawama ko rai da ke jikin ɗan adam mai yawan zargin ɗan adam yayin da ya aikata wani mummunan aiki ta ya ta zarge ka wani ba za ka yi kanka faɗa ba ba za ka gyara ba ba za ka wa'azanci ba ba za ka kiyaye ba allawama ke tana zargin kanta yayin da ta aikata wani aiki mummuna akwai annafsul ammaratu bisu akwai kuma ran da ita kuma kullum kawai ya za a yi ta sa ka aikata mummunan aiki ko duk ta rasa abu guda in dan aja abu an ɗan yi wa sarari da shi cika wala da za ka ɗan kaifa ko ka samu ka ɗauki wannan abin ai ba za a ganka ba haba abin da shi ma bayan abin da ma sai zuwa lokaci kaza zai dawo in ma ka je gidan in ma baka son a ganka ka zaga ta wuri kaza al'amara kenan ita za ta dinga maka design ne da za ka yi wannan laifin in zina ce ta yi maka design ai wannan yarinyar ai kaza ai ka dan taɓa hannunta ne ka ji in ka ji ta yi shiru sai ka dan kai zuwa gabarta na gaba in ka ji ta dan yi kaza ga irin lafazin da za ka dinga mata saboda ka ribace ta ka yi amfani da kuɗi ne duk wannan annafsul amaratu bisu'i ne tana umartar ka da aka ta mummunan aiki ko ta sa ka yi ka yi magudi algush kenan ko ta sa ka yi waye da waye ko ta sa ka cinya a baka kayan mutane ta sa maka handama da babakere duk wannan annafsul amara ce an gane wannan sai ta uku ita ce annafsul muqma'inna ran da take na tsatsiya yi sallah yi azumi yi zakka je ka wajen karatu bayar da sadaka yi biyayya ga iyaye kyautatawa mutane haɗe ya fushi an gane wannan kiyaye dokokin Allah zamo mafi alkhairin mutane zamo kaza da kaza ita kuma wannan aikin ta kenan ta dinga kenan ita kuma mun gane wannan jama'a eh to haka abin yake kasancewa a jikin dan adam a koda yaushe jama'a mun gane wannan To, yaya za ka yi ka magance matsalolinta idan ranka ta dugunzuma, ta ɓaci, tana yawan saka saɓan Allah, tana yawan saka matsaloli iri daban-daban, tana yawan haifar maka da damuwa wanda baya yankewa, tana yawan haifar maka da wasu abubuwan da baka jin daɗin sa kai. To ya za ka magance wannan matsala? Ai wannan shine babban abin da yake damu ko? Ko kuwa musamman baƙaƙen fata. wa bi khassa dan Najeriya an gane wannan to kaga mu ma mun zama khassatul khas wala wal mun samu kususiyya ta fuskoki da yawa eh to shine malai yake son ya nuna maka yace maka a'zamu al-ilaji lil amrad an-nafsiyyah wa dhiq as-sadri باختصار ما يلي ko bi ikhtisarin ma yali mafi girman yadda ake magance matsalar cututtuka na na rai wa dhiqi sadr da kuncin zuciya bi ikhtisarin a takaice ma yali sune abin da ke zuwa the following ko inji bature as follows al'ula na farko alhuda ƙoƙarin bin shirya shirya Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili hadha bayanun lin-nasi wa hudan wa maw'izatun lil-muttaqin ina fata an gane wannan yawwa duk waɗannan shirya ne وأنزلنا عليك الكتابة بيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين farko shine ka zama ka bi shirya Allah ya ce maka yi ga hanya rudar bita ka bar wani kauce kauce mun gane wannan abu na farko kenan domin jama'a duk dan bid'a ba za ka taba samun shi nutsuwa ba zai wahala mutumin da ke yawan bid'a ka same shi nutsuwa za ka ta dina ta ‘yan matsala ta ɗan rashin natsuwa da ɗan taɓuwan hankali haka za ka ga baya jin tsoron cin mutuncin mutane akan abin da yake yi ko za ka sami shi tsaurin ido duk wannan sharrin na aikata zalimin bid'a ya ja mishi wannan amma galibi wanda yake sunna wanda yake sunna za ka tada cewa yana da natsuwa saboda shiryar da yake bi ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahjadu kenan wa in tukhalifuhu fa eh tadillu za ku bata mun gane wannan jama'a shi yasa wani dan sanda yake faɗa min cewa wanda yake bari ba wannan zancen ya ce ne a an kaje police station inda ake yawan shari'a da kai mutane masu laifi yace yana da wahala kaga an kawo wanda ke bin sunna yana da wahalar gaske ɗaiɗaiku ne amma duk yawancin wanda za ga an kai shi malam to dan wancan layin ne saboda ya fi layi da manzo Allah shikenan cututtuka iri daban-daban zaka suna hawa mutum wannan barawo ne wannan macuci ne wannan maha'inci ne wannan mayaudari ne wancan munafiki ne wancan gashi nan wancan magulmaci aka irin waɗannan cututtukan to bin shiriyan Allah yana sa duk waɗancan cututtukan Allah ta'ala ya warkar maka da su Allah ya sa mun gane abin da nake nufi kenan jama'a bin shiriyan Allah zai yayi maka duk wannan ba za ka yi sata ba ba za ka yawaita yin ƙarya ba ko da kana taɓawa za ka zama kana kyamar duk wani mummunan aiki ko da kana yi zai zama kana yawan kyaman wannan laifin kuma kana yawan neman Allah ya raba ka da wannan cuta mun gane wannan jama'a to ka gani ba kwarai da gaske zai wahala zai wahala ka gani ma'ana ma in ma baka surantawa daga yanzu ka fara surantawa ka duba da kyau ka gani in kaga mutum ya ya ya girmama ko a wurin aiki ne kowa na jin tsoronsa an gane wannan ana jin tsoron shiga ofishinsa ana waye waye ka je ka bincika waye shi in ka ji wani ya maganin cewa ba dai kujera kaza bane to ya haudin mu gani to ka je ka bincika dan wani layi ne Allah ya sa mun gane jama'a to gaskiya ne in dai mutum ya bi shari'a jama'a ya kauce wa hanyar bata to ya riga ya ɗauki hanyar magance matsaloli na cututtukan da ke damun shi a zuciyarsa dalilin ne yasa na tsaya a wannan bangaren an kawo kalma kwaya ɗaya nake sharhi akan ta saboda abin da muke bukata mu dinga lura ne fa'tabiru ya ulil absar an gane wannan to ka bi shari'an Allah ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga gurin ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wani abin da ba shi ba kada ku bi wasu majibintan lamari ko masoya waɗanda ba na Allah ba amma sai Allah ce qalilan ma tadhakkarun kun faji jama'a qalilan ma ashe ba yawa bane abin dan kadan ne cikin mutane suke wa'azantuwa suke fadakuwa suke ainihin wato samun kansu a wannan yanayin da za su iya bin shiryan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tsare mu wat tauhidu da kadaita Allah duk mutumin da ke shirka jama'a zaka same shi da cututtuka iri daban-daban wallahi jama'a duk wanda ke shirka da Allah wani a garin neman kuɗi ne zai je auka ba shirka wani a garin neman matsayi na addini zai je auka wa shirka wani a garin neman aure zai je auka mu shirka wani a garin neman wata daraja da yake so ya samu a rayuwa ko neman wani mukami ko ofis ko sarauta zai je auka mu shirka to daga lokacin da ganuwan tauhidin ka ta rushe jama'a to kai ma ka rushe Allah ka riga ka rushe in dai matsaloli ne da damuwa to ka auka cikin su kenan kai da fita kuma har abada saboda akwai wata irin natsuwa ta cikin rai da Allah ta'ala ke cirewa duk mai shirka da shi sai mutum ya dawo layi tunda Allah fa ya faɗa wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima duk wanda ya haɗa Allah da wani to wannan ya kirkiri wani zunubi mai girman gaske ya ƙara maimaitawa wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida wanda ya shirka da Allah hakika wannan ya bata bata manisanciya wa man yushrik billah bari ku je bari mu je layin mu ƙara zuwa wa man yushrik billah aha fa ka'annama kharra min as-sama kamar mutumin da ya fado daga sama ne ka sura jirgin sama ya hawo da kai can kololuwa can saman autosphere a sako ka فكأنما خر من السماء كمان دي أو يفعلوا لك سمني فتخطفه الطير سنسا يسنا بي سنا سنا تشاكين سا wanne ya caci kai wanne ya caci ido wanne ya caci kafa wanne ya caci suna kace kace naman sa aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq ko iska ta dauke shi ta watan gaririya da shi ta wurgi da shi can wani wuri mai nisan gaske haka Allah ya sifanta mai shirka da shi an gane wannan jama'a shi yasa ba yadda za a yi kana shirka da Allah ka samu natsuwar zuci ƙarya ne babu kuma komai kana ganin kai ne iko ne akan komai ma dan wani in ya gawarta a wajen sihiri ya tsafi yana ganin cewa to ai in dai mu ne ake ja da mu ba ba mu ba ka ga yana maka shi nunul uzma ko kai din me tsumma ma yafi ka wahala eh sosai sai zo ra'arin shi kuma wallahi koya kake da ganuwar tauhidi a ranka da riko da sunna wallahi duk yadda mai shirka da tsafi ya ganka sai ya gyara zana sai dai kawai in ya dake amma kai kana ganin ba amma yana jin tsoron ka shi yasa ma ko wani abu ne zai ci a dalla amma ku kira ka kwada da wanda Allah da Allah da Allah da Allah ka kusa wani a ciki da Allah da Allah yan ce wannan ustazin da Allah ka kusa wannan ustazin a cikin lamarin nan da Allah ku aje shi a gefe sai ka gode wa Allah in kamaya maya ce in ma menene dai duka Allah ta'ala ya samu dashi wannan kenan jama'a sai mala yace kama anna dalala kamar yadda bata kishiyan me kenan shiriya wa shirka kishiyan me tauhidi min a'zami asbabi dhi'i sadr suna daga cikin mafi girman sababin da ke sanya wa ɗan adam ya samu kuncin zuciya da rashin kwanciyar hankali a rayuwa in ka gane wannan jama'a sai ka bi shiryan Allah ka nuna lafiya mun gane wannan yawwa الثاني نبي نور الإيمان الصادق الذي يقذفه الله في قلب العبد مع العمل الصالح شيني باوا يسامي إلمي كون غاني إلمي شيني ما نشيتي نور الإيمان الصادق حسكن إيماني نقسكيا الذي يقذفه الله في قلب العبد وأن الله مدوكتين سركيكي جيفاوا أتكين ذو شرباوا مع العمل الصالح ترى نبي أيكي نقل ترى أيكي نقل haka ya kamata ya zama ya zama kana tare da haske na imani me kishin imani eh a'a kishiyar imani munafinci kishiyar tauhidi shirka kishiyar shari'a bata kishiyar imani munafinci wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum suwa wadannan alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi kaga wa la ya'lamanna allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna almunafiqina shi yasa wani malami ya rubuta wani littafi mai suna nurul imani wa zulumatin nifaq an gani hasken imani da kuma duhun munafurci eh ban ji ba abin nan tauhidi ai da kafirci da shirka duk ɗaya ne jirgi ɗaya ne jirgin sifir auna ne da hamana na fata gane tauhidi kuma jirgin sa annabi nuhu ne duk wanda ya haushi ya tsira wanda kuma yake hawa ruwa ya tafi da shi shikenan igiyar ruwa ta ja shi wa hala bainahum al mawju fa kana min al mughraqina shikenan jama'a mun gane wannan ma al amali salih tare da kuma aiki na gari yin aiki na gari yana taimakawa mutum wajen samun daddadar rayuwa an gane wannan ko الثالثة نأوكو العلم النافع كسامئي علمي مي أنفاني كنا أكوي علمي مر أنفاني جماعة وبابو كجي كي تكرن توانسو نوفلز لوانسو شرمي كذو كي تم تان توريشي دباسا غانيا دنگا هاينيا كوي دبان كورا kuma ko littafin da bai iya ba wannan ma littafin da ake magance matsalar zuciya da ya karanta da ya gane cewa shi ma yana cikin matsala to amma ba zai je nan ba ma kabe mutum sai ce ka wallahi da dai turanci ka kawo mu kuma ko kawo ta turancin ba ganiya zai ba saboda wai shi zai koya wa kansa ne ya dauka turanci ne ya dauka boko ne yo ko boko ba ana zuwa university ba ba shi yake fara koya daga naziri zuwa primary zuwa ina secondary zuwa ina jami'a ba me yake koya bokon ne za a biya maka sai a nuna maka abin a maka sharhi da bayani kamar ka gane ƙur'ani da hadisi ba za a maka sharhi da bayani ba sai kai dan boko kana gani wai kai ka iya turanci za ka gane sai na za ka gane shi yasa jama'a yanzu littafin nan da yawan mu wani ya daɗe shi a gida amma bai taɓa karanta wannan abin ya fahimci shi kamar yadda muke bayanin nan ba haka ne ko ba haka bane wani ya san littafin kila ma yana ta ganin ilima haka dan dan wani bangare ka dan nuna wani wani abu amma me ke faruwa an gane ba yadda za a yi ne ya zama ka iya sai an koya ma manzon Allah ya ce innamal ilmu bitta'allumi ana koyon ilimi ne kadai ta hanyar koyo sai ka koya wal hulmu bittahallum ana koyon haƙuri ne ta hanyar me ta hanyar yakana da juriya da kau da kai haka manzon Allah ya faɗa hadithin muslim jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace fa kullama tasa ilmu al-abdi duk lokacin da ilimin bawa ya zamto ya ƙara yalwa ya ƙara yawa in sharaha sadruhu sai zuciyar shi ta haske wattasa sai kirjinka ya ƙara fadi ka ƙara accommodating yadda kake yawan ɗaukan nonsense ɗin mutane ma duk yadda mutane su cutar da kai su maka abubuwa iliminka na ƙaruwa ne kana ƙara samun tolerance iliminka na ƙaruwa ne kana ƙara samun mene yadda za ka ci gaba da samun kyakkyawar mu'amala tsakaninka da mutane Allahu akbar wannan gaskiya ne jama'a ko kuwa da baka san kaza ba mai amfani bane yanzu ka sani da kana ganin duk wanda ya min kankara sai na masa na me na itace amma Allah ya ce wala in sabartum lahu khairun lisabirin da za ku yi haƙuri to yafi alkhairi ga masu haƙuri haƙurin yafi alheri sama da kace karama sai ga dan aka ma mutum abu in kai ka kawai sai za ka rama sai ka tuna an ce wala in sabartum ka tuna haƙuri saboda Allah tunda Allah ya ce wasbir ya haƙuri wa ma sabruka illa billah haƙurinka kuma ya zama kai ba dan kowa ba sai dan Allah an gani wala tahzan alaihim kada ka dinga bakin ciki akan su wala taku fi dhayqin mimma yamkurun kada ka kasance a cikin kunci na abin da suke maka kulle kulle na makirci iri daban-daban jama'a mun gane wannan kenan jama'a duk wanda ke son zaman lafiya yake son kwanciyar hankali da wawami a rayuwar nan ya dimanci neman ilimi ilimin ma na addini ilimin ma na shari'a duk inda ake karantarwa ko ba littafi ka je ka zauna ka saurara ka ɗauki na ɗauka wanda Allah ya kaddara za ka kiyaye ka kiyaye domin jama'a mafi girman abin da ke kashe al'umma hausawa a yau na rashin tarbiyya wallahi rashin ilimin addini ne rashin zama a koya ne shi ne ranar wani yake cewa tab ya haka ya shiru yake tab wai yau kun da Allah ya kaddara mana sunna ta yi karfi a ƙasar nan musamman wacce rayuwa za a yi ba ko kuwa tsakani ga Allah ba Allah ya samu dace domin jama'a ko kuɗaɗe ne suka zama a hannun mutum in dai yana bin shirye manzon Allah to za ka dinga ganin ayyuka na gari abubuwa na alkhairi a ta faɗa ai wani kaza ai wani amma an san ba matsafi bane wani kaza amma an san baya shirka wani kaza wani kaza an san yana bin shirya annabi dan manzon Allah zai ce ka bada Allah zai ninka maka manzon Allah zai ce kyautatawa makocinka manzon Allah zai ce taimakawa talakawa manzo ya ce taimakawa zawarawa taimakawa makota taimakawa yan uwa dau nauyin iyaye kula da 'ya'yanka, kula da makarantun unguwarku gina masallatai gina makarantu haƙa rijiyoyi duk ya ce kai wannan mun gane wannan shirye kenan ai amma idan bawa ya riga ya tunkuɗa kanshi a rijiyar shirka to sai kullum yana ƙara zama hukaci yana ƙara zama rudaddi ko 'yan siyasa ka lura da kyau duk wanda ya zama yana bin harka ta irin bokaye da sauransu za ka kullum a hargitse yake abin da ya kamata ba al'umma su amfana ma hankali shi ba zai kai zuwa ga nan ba yana can an shigaltar da shi da wani shirme da bankaura an ba shi kayan jama'a ya cinye an ce an cinye din ko da abin da za ku yi ne yanzu zara idanu a akwai ku abin da za a yi me za a yi Allah ya isa ko kuwa shi wanda ya ce Allah ya isa masa ai ya gama da kai ma'ana Allah ni mai rauni ne ban da ƙarfi ban da iko Allah ne ka karɓa mu haƙƙina ka ko san baka isa ka fi ƙarfin Allah ba wallahi dan an yi manyan arna manyan mushrikai manyan 'yan iska a duniya duk Allah ya maganin su ba ka jin motsin kowa hal tuhissu minhum min ahadin shin kana jin doriyan wani aw tasma'u lahum rikza ko kana jin wani wani tari ko wani motsi fa hal tara lahum min baqiya shin ka taba ganin ragowar su duk Allah ya gama da matsiyata saboda haka in zaka bi Allah ka bi Allah rabi'an abu na hudu al'inaba tattara al'amuranka gaba ɗaya kame da su zuwa ga Allah umarni na Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku mai da al'amuranku zuwa ga Allah wa aslimu lahu kuma ku miƙa wuya zuwa gare shi sai Allah ce min qabli an yi atiya kuma azabu tun gabanin azaba ta same ku in ba ku yi haka ba sun malatun sauron sannan ba za a iya taimaka muku ba shi ne ma'anin al'inaba al'inaba ɗin nan kuma ibada ce ta zuciya an gane idan zuciya ta ɗauki wannan harkar ta na bauta sai a wayi gari gaba ɗaya dukkanin jiki ya amsa sai ga ɗan adam ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala a cikin al'amuransa wa ruju'u ila Allah subhana da komawa zuwa ga Allah mabuwayi madaukaki wanda tsarki ya tabbatar masa wa mahabbatuhu bi kulli qalb da kuma kaunar Allah da son Allah da dukkanin zuciyarka wal iqbalu alaihi da fuskantar Allah da dukkanin lamari wat tana'umu bi ibadatihi da kuma ni'imtuwa ma'ana da jin dadi wajen bautan Allah ka san bautan Allah akwai dadi yanzu da muka zo na masallacin nan muna karatun nan dan Allah akwai mai damuwa cikin wanda yake jin wani kunci da ya dame shi ko da kana da damuwar in ka zauna irin wanda wani ka ji ka manta da ita gaba daya duk wani lissafin rayuwa ina son in yi kaza wane ya fi ni wane ya wuce ni wayo Allah na kaza duk ka manta da shi jama'a mun gane wannan kuma neman ilimi menene ai bauta ne ko yadda sallah ta zama wajibi neman ilimi shi yafi shi awjibul wajibat dan idan kai sallan ba ilimi kaje kana ta bankaura za ka karba kaje kana ta shirmi za ka karba ba za a karba ba jama'a mun gane wannan shi yasa jama'a dole ne a tashi a garan bawul a gyara khamisan sai abu na biyar dawamu zikirillahi ala kulli hali ka rika dawwama wajen yawan ambaton Allah a kowane yanayi kana tafiyanka a mota ne a mashin ne a shagonka ne baka komai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kana yawaita subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim ka gwada أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه كيويتي كان يويني أن قال وأنكو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كان يوين إن وأنا دك أبن دك رقاور الله سأل الله يا مكا والله سأل الله يا باكا كان يويتي وأنا أيك شاكور منك كوي كما كيويتي ناتي وجن يومي وجن يوم yin magana da mutane kullum aiki kake na hira da ka ji ka shiru ka bari dan je majalisar suwa ne in je yanzu wani a surutu duk ba abin da za ku tattauna innan mala'iku da rubuta kuma za ka je kai bayani a ranar alkiyama ka ji ka shiru ka tilawar alqur'ani mana amma galibi zukatanmu saboda yadda suka samu wata matsala ba ma iya ma tunanin mu karanta alqur'ani tsakanin da Allah muna yi ya zo na shiru to tun da ba na kai bari dan kunna waƙan nan dan ji ko kuwa bari dan kunna whatsapp dan yi chatting bari dan shiga youtube dan yi kallo bari dan yi downloading din labari na bari dan kalli izzar so dama na jiya ban kalla ba bari dan kalli bari dan wai tiktok in dan kalli kaza da kaza aikin kenan ko bude biscuit ko bude waye waye duk gasu nan Allah ta'ala ya samu dace in ka ganka haka to gaskiya ka lissafa kanka a cikin masu matsala kuma wannan ni'imar ta waya da Allah yi maka to za ta zame maka bala'i da nadama da hasara a ranar alkiyama ina da aboki da sai da ya sai da babban wayan shi ce me yasa ka sai da babban waya kana ce kai malam bari ni ka sai irin musibar da ke jawo mu ya sai da ita ya kuma rike karaman waya saboda yake shi ya kasa kontrolin kansa kaga wannan shi ake cewa self discipline self discipline ma'ana ka samu tarbiyyan kashin kanka kai da kanka kana iya hukunta kanka to wallahi zaka zama lafiya al-imam al-hasan al-basri al-hasan ibn abi al-hasan Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa fa innahu la yazalu al-mar'u bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi mutum ba zai taɓa gushewa ba yana kan alkhairi matuƙar yana da mai masa wa'azi na karan kansa jama'a kun ji ya zama kai kanka kana yau kanka faɗa kafin wani ya zo yi maka to za ka dinga ƙoƙarin karɓan gaskiya daga wajen mutane amma in dai ranka ba ta iya maka ba ka iya kanka wa'azi akan abu kai faɗa ma kanka ka daina to zai yi wahala wani a waje ya zo ya gaya maka maka bi sai dai idan Allah ta'ala ya nufi ka da alkhairi kuma wannan wannan shi ake ce ma at-tarbiyyatu nafsiyya tarbiyyar kashin kai ka samu wannan self discipline ina fata an gane hatta wajen jami'an tsaro ga mana abu ne zai zai gaya mana akwai wannan da ake so mutum ya samu self discipline a kowane fage sai an gaya maka wannan ya zama kana da meditation kana da lokacin da kake zama kake magana tsakanin kai da ran da ke jikinka kuna tattaunawa inda ke tsakaninki da Allah inda za a ki mutu yanzu kina ganin zaki samu rahaman Allah ka tattauna tsakaninka da kanka anya kuwa yanzu kina ganin cewa yau da za a ɗauki ranki zaki amsa tambayoyin kabari shin kina ganin cewa tsakaninki da Allah yanzu a irin wannan halin kina ganin cewa shin yanzu da za a ce mala'ikan ɗaukar rai ya zo ba zaki na damun mutuwa ba ka dinga zama kana tattaunawa da ranka da cikin jikinka malamai cewa a cikin littafin ibn jauzi mai suna hifzul umri an gani abul faraj yana cewa so samu ne ma wannan a kullum dare in za ka kwanta saboda bacci kanin mutuwa ne la'alla in ka kwanta baccin nan ba za ka tashi ba sai da ce to wanda ne mun kwanta shi lami lafiya amma an waye gari bashi me ma'anin bashi ya mutu a cikin bacci mala'ika mutuwan zai zo ya tashe shi kai tashi shi ɗaya daga cikin magabata yana ba da labari wata rana yana kwanci a gida yana bacci sai mafarki bai gashi ya mutu ina ganin ina da yanku kun gano a whatsapp ko tiktok ko wasu kafafe amma zan ambata takmila ya zamto cewa wa'azi gare mu an gane wannan yana baccin sai yi mafarkin gashi nan mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauki ransa amma fa yana ji yana gani matar shi tana zuwa ta kira sunan shi wane wane wane ta tashe shi ce mata ina jin ki ai ina jin ki ta ce ayya wane ya mutu ce za ki ce na mutu bayan ina ji gashi da raina ina ji sannan kuma ki ce wai na mutu sai ta juya tana kuka ta je ta kira 'yan uwa da dangi ana zuwa a'a wane aka taɓa ni ana juya ni kai zo nan zo nan kai wane wane wane ce gashi wannan jin ku me ya faru ne ce gashi ina son in yi ƙura in tashi in bi su amma na kasa ina ce musu ni fa da raina fa ce to ku je ku kira masu wankan gawa masu wanka suka zo oh da saki wani Allah ya ji kanshi ya zaku ce na mutu ya Allah ya ji ƙara yake ce gashi an je an kwanta da ni ana ta min wanka ina ce musu kai ni fa da raina ni fa da raina shi ina ba sa ji suka ga mun wanka za su sani alkafan ina cewa kai kafa kusa na farin wannan abin fa ina faji wai ba kwa ji ne ce ina duk yadda ne magana ba sa ji na aka sa ni aka kulle ni aka ɗauke ni akan makara nan ma ina ta ihu gwayo Allah ya za ku kai ni kabari ina ji da raina za ku je ku binne ni to yanzu in kun je ba shi kabarin na farka fa ce to bari bari dai mu je kabarin mu gani aka je baki makabarta aka aje shi bashin kabari ya ce to bari ku gani ai liman din ma ya zo ne zai mun sallah zan ma mishi magana an zo an aje shi liman ya zai liman yanzu ni zaka ma sallah ni ina fa jin ka ban fa mutu ba ina liman baya je kan mun sallah a ɗauki na kai ni masu sawa kabari ya ce musu kai kai kai kai ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya ina ba sa ji ta aka ja ka aje ni ka sani a cikin wannan ramu ka sa mai da itatuwa aka birni ce ina ji ana sa katafaye ana rufe ni inda haske ya tsalle ko sai a ce ku rufe janna ce a ba za ku mamaye inda zan dan ga haske ba ce a ku rufe shiga can ma bai ji ba sai a ƙara ɗauko ɗan ya ƙasa a yaɓa a wajen ina ji ana cewa to ku mai da ƙasa ku rufe ce ranan ba fanka ba kaza ba kaza ba kaza an rufe ni a wannan ramin ni kadai ce yadda manzon Allah ya faɗa haka nake ta ji ina jin kukan takalmin sai daga wasu mutane guda biyu sun zo jina sai ina makin kai amma sun zo da guduma kowane su ɗauki da guduma a kai shi tare da shi suka zo suka tashe ni kai tashi ka zauna a lafiya man rabuka man rabuka kai man rabuka kuma ikon Allah ya tsaya na mamaki ce man rabuka suka mai barazana yana ƙoƙarin ba da ansa yana inda inda ya kasa ba da amsa ɗaya ya ɗauki wannan gudumar ya maka mai ce man rabuka kawai sai ya tsandara wani ƙara duka gidan kowa sai da hankali shi tashi sai da aka tashi sai ga wai ashe mafarki yake yi ashe mafarki yake a bacci yace yanzu haka ɗan adam ashe yake ji idan ya mutu ashe haka al'amarin sai kasancewa idan mutum ya mutu dama an ce ko da mutum ya mutu tsawon kusan awa nawa awa kusan arba'in da takwas zai yana iya ji abin da ke kusa da shi da abin da ke kewaya shi duk yana iya ji a wannan lokacin jikin shi yana iya sensin wannan abubuwa amma kuma bare a jikin shi an zare ran amma kuma jikin yana iya ji sai to haka al'amarin yake to haka rayuwar za ta kare jama'a yadda kake mafarkin na haka za ga mutum ta zuwa kamar mafarki za ga mala'iku sun zo ga sunan iya ganinka yau ka tofa yau tafiyarka ta ƙare daga yau ba za ka ƙara takawa ba a tashe ka ƙafafuwan ana cewa za a taka sai ga sunan naɗe a buga a buga a sha wancan maganin ba za ka ƙara takawa ba ne abinci da an saka a mayo shi za ga mala'ikan da ke kula da abinci ka to wani fa yau abincin ka fa ya ƙare a duniyan nan ba za ka ƙara iya cin komai ba abin da zai ƙara shiga hanjinka daga yau duk wani daɗi da za a ci da ka je ka nemo kuɗi ta hanyar haram da ƙamaya maya ka je ka ci daga ranar ba dama abincin kana ji kana gani ba zai ciwu ba mala'ika ana nan mala'ikan numfashi zai ce to fa saura iyaka guda kaza gashi Allah ya aiko mu za mu cire to za mu ɗauka ƙwarai da gaske su haka ne mutum yana nan dan sako Allah ya zo kace da Allah abin hakuri a dan mun jinkiri mana akwai kaza da kaza akwai bashin wani nake so in biya ban faɗa wa kowa cewa ma yana bi na bashi ba akwai kayan wani ya ce ai ina ai an riga an zo ai an riga an baka gargadi an ce ka rubuta wasiya kaki an ce kaza kaki haka za ka kai da bashin mutane ya hana ka isa zuwa ga rahman Allah abubuwa da yawa jama'a wanda ya kamata mu yi kanmu wa'azi mu yi kanmu tsururi a kansa a wannan rayuwar ba ma yi ba ma yi kan wa'azi to idan kana da mai maka wa'azi na karan kanka kana duba irin waɗannan abubuwa wallahi za ka shafa kanka ruwa ka dinga yin hisabi tsakaninka da Allah yanzu idan ka mutu za ka samu rahaman Allah Allah zai dubi ayyukan naka nan da kai ka zama cikin waɗanda Allah zai ce inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura wannan ya zama sakamako a gare kuma aikinku ya zama abin godewa idan kana da wannan a rayuwa kullum wallahi za ka shafa kanka ruwa duk wata damuwa ma sai ka yayi ta ka gane yadda aka ce maka fa wane ya mutu idan ana ba da labarin rasuwan alhaji abu dan farin yaro Allah ta'ala ya ji ganshi ya ji sanin asbahi ya dawo ya shiga gida ya dawo asba ana ruwa rana ya ce bari ya dan shiga motar shi ya kulle ko dai na dan jin labaru a cikin motar ko wani abu ko yanzu an buɗe an ga yarasa ne to yaro ina ruwan Allah ba ruwan Allah da wannan kuma yadda Allah ne ya faɗa ba haka ne walan yu'akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha ba za a jinkirta wata rai ba lokacin ta ko ina kake kana mota ne kana kafa ne kana tafiya ne kana waye hatta shaho da ke tafiya a sanin samaniya kuma al'ali na mangiya ce ta bi shi ta bugi in kana ganin kai talaka ne baka da ko sisi tukuna ne sai ka samu kuɗi zaka mutu to ƙarya ne inda ma ta fi ƙara auki bata bar fankobar kwabo ba in kana maganin saboda girman mulki ne ko yawan kuɗi to ga su fir'auna ga su hamana ga su karuna yasa ya ce maka ma tare da kuke ko ina ne ita mutuwa kenan fa eh ko kana kafa ko a zaune ba ta ko kunyin suwa ne a ce ai wane ya war muna jin kunyin shi bari sai ya kauce tukuna mu dauki ran ci da tana da tana da makan gari ne da na maruzi bai mace bai eh shi ne da awan allantaka sai dibi dai fir'auna mai dibi dai fir'auna wai shi mai dagawa ba kamar sa har kasar ruwa can ta dishi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba to haka za a tafi jama'a ina fata an gane wannan ta yi waye ta yi waye ta ɗauki sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki har zuwa iyaka inda ya faɗa in firajin tana da kyau jama'a ji a koya kana ɗan karantawa kana ɗan jin shi kana shafa kanka ruwa Allah ta'ala ya samu dace Allah ka samu cika da imani ni ma jikin nawa ya laushi dawamu zikirillahi ala kulli hal dawamar ambaton Allah a kowane irin yanayi wa fi kulli mawtinin da kuma cikin kowane mataki falidhikri ta'thirun ajibun fi shirahis sadr ambaton Allah yana da wani irin ainihin wato tasiri mai ban mamaki wajen yalwata wa mutum ƙirjinsa da samun masa da kwanciyar hankali wa na'imil qalbi da kuma ni'imar samar da ni'ima da kwanciyar hankali ga zuciya wa zawalil hammi wal gham da kuma cire dukkanin wani bakin ciki da dukkanin wata damuwa jama'a duk wanda yake fama da damuwa ya yawaita ambaton Allah akwai addu'o'i da manzon Allah ya karantar waɗanda ya ce ba yadda za a yi bawa ya dinga karanta waɗannan addu'o'in face sai Allah ya yaye masa dukkanin wata damuwa da ke damunsa ya ce Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adilun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika أو أنزلته أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي غالتي دون دي كرنت وانا سأل يا مسلم كرجع الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال كيوتي يوم أن ورد كل منا الله سيأي ما كدابوها Allah zai yi maka damuwa don jama'a kullum ina ƙara faɗa mana kar kowa ya ɗauka sai ran da ya samu wadata ne zai samu kwanciyar hankali ƙarya ne Allah bai yi alƙawarin kowa zai zama wadaci ba amma ka zamto mai ƙana'a mai ƙana'a wadata zuci duk abin da Allah ya baka gode masa ka wadata da wannan abu ka ji cewa yanzu kai dinnan wani irin sarki ne wanda ke da talakawa wanda ke binka in kana kallon na sama da kai kullum ba za ka yi abin kirki ba a ayyuka na gari ne kawai ake son wani ya fi ni yawan nafiloli wani ya fi ni yawan ciyarwa domin Allah wani ya fi ni kaza sai kai koyi da su amma in dai al'amarin duniya ne gida mota mata waye mutuwa ya tashi ka kalli na ƙasa da kai ne sai ka gode wa Allah a halin da kake ciki Allah ta'ala ya samu dace domin jama'a dukkan mu masu arziki ne kun yadda wallahi duka cikin munin babu talaka saboda kusan nan masallacin inda muke zaune a mafi rinjayen zatona ni babu wanda ba shi da abin da zai ci a yau na wannan yinin yau din nan ko akwai shi akwai ana maganan cin yau kawai abin da za a ci yau a ɗan karya ko maya ne ɗan kunu ne za a ɗan sha farau-farau ne a sha a'a da rana ɗan tuwo ne za a samu a ɗan yaga loma biyu loma uku loma biyar a haƙura zuwa dare in an ɗan samu a ɗan samu ɗan abu za a ɗan tara kumaɗa zai wahala a ce ba ba ka da ko ƙwayar shinkafa ko ƙwayar masara ko ba ka da hanyar da za ka yi wajen nema zai wahala manzala kuma cewa yi wanda ya wayi gari da lafiya a jikinsa yana zaman lafiya a garin da yake rayuwa da gidan da yake zaune sannan kuma yana da abincin ci a wannan yinin manzo Allah ya ce kaman Allah ya bashi duniya da abin da ke cikin ta kaga shi cikin nan ba matsiya ce yawa in kaga ka shiga cikin wani hali to ka sa kanka a uku ne kuma ya zama baka da tsari ne a rayuwa amma kana da tsari a rayuwa sai ka gode wa Allah sai abubuwanka sai dinga tafiya inda ya kamata banda gaggawa banda ci da zuci banda sa san zuciya to insha Allah abubuwa za su tafi da ya kamata abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh